الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amina godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi wanda cikin yukansa da ya dasa ya gadi rayuwarmu zuwa wannan yammaci na yau alamis tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai da 28 ga watan biyu 26 ga watan biyu miladiya a 2026 a jiya mun gargare karatu karshen suratu sa'ad a yau kuma insha Allah za mu tashi kan sura ta gaba wato suratu zumar suratu zumar an kira ta da surar zuma az-zumar ana nufin kungiyoyi saboda fadin ubangiji subhanahu wata'ala wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran to wannan sai aka yi amfani shi a matsayin wato sunan surar to ubangiji yake cewa da za a kora kafirai zuwa wutar jahannama wato jama'a jama'a ko kuma kungiyoyi kungiyoyi a wannan sura ta suratul zumar a jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta 39 kuma a wajen sauka ita ce sura ta hamsin da tara a ta sauka bayan suratu saba'i amma kafin suratu gafir a lokacin ta sauka wannan sura tana da ayoyi saba'in da biyar amma a gurin malaman kufa a wurin malaman sham ayoyinta saba'in da uku wajen malaman makka da madina tana da ayoyi saba'in da biyu a makka aka saukar da ita wato in banda ayar fadin ubangiji qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim har zuwa ƙarshen aya wannan ita ce ta sauka a madina muna roƙon Allah subhanahu wataala a ya dace da mu cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayyana Allah rahma bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim suratul zumar مكية وحسنتان وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نعم malam ya ce wannan sura wato suratu zumar ana kiranta suratu zumar saboda ambatan lafazin zumar da aka yi a cikin ayan da Allah yake cewa wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumaran da kuma wasiqal ladina taqaw rabbahum ila ila aljannati zumaran a wayannan wurare guda biyu an ambace ta suratul zumar a zumar ana nufin kungiya ko kuma jama'a ma'ana ta'ifa ta'ifa jama'a jama'a har yanzu waɗansu malaman suna kiranta suratul ghuraf saboda ambatan ghurafun da aka dinga yi a cikinta fadin Allah lahum gurafun min fauqiha gurafun mabaniyatu a arawatu hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake so ya san hukuncin Allah a cikin bayinsa wato hukuncin Allah a cikin halittarsa manzon Allah ya ce to ya karanta suratul guraf har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa an rawaito hadisi cewa annabi sallallahu ya kasance baya bacci da daddare sai ya karanta wannan sura ta zumar wato da kuma wato suratu bani isra'il wannan sura an ce wato ta sauka akan wahashi ne wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam a duk da yake kafin ya musulunta wato ya yi ta'adi don shi ya kashe sayyidina hamza baffan annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da kuma ake bukata irin su sai na hamza saboda irin kariya da yake ba wa addinin musulunci saboda haka daga baya kuma ya musulunta kuma ya sake yi wa musulunci aiki don shi ya kashe musulun matalkan zabi har ma yake cewa ya yi ta'adi a musulunci a lokacin baya cikin musulunci daga baya kuma Allah ya masa gamdakata da karban musulunci kuma yau musulunci irin aikin da wani bai yi ba ya kashe sayyidina hamza a wato jarimi ne wato wato fila ce wato a cikin musulunci a cikin sojojin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin baffan ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam daga baya kuma bayan ya musulunta sai ya kashe wahashi a ya kashe musulmatul kazzabi a wanda ya da'awar annabci wannan wanda manzala yake ce masa wato annabin karya to a lokacin shi musulmatul kazzabi ya ɗebi jama'a da yawan gaske ya ɗebi jama'a jama'a da yawa sun bi shi amma dai da taimakon Allah a cikin rundunar da da sai na abubakar ya tura yaƙi shi wahashi yana cikin wannan runduna wanda Allah ba shi nasara ya kashe musulmatul kazzabi to wannan ana ce wannan sura ta sauka tana magana akan akan sauran su malamai suka ce ayoyi guda biyu ne fadin Allah Allahu nazala asan hadith kitabin har zuwa ƙarshe saboda haka wannan sura sura ce wadda ta yi gogayya da kafirai a wajen tabbatar da tafkare ta kan Allah maɗaukakin sarki da kuma irin sakamakon da Allah ya tanada ma mutumin da ya rasu ya mutu yana shirka ko kuma wato ya rasu cikin imani Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim tanzilul kitabi tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim wato wannan alqur'ani wato littafi ne wanda Allah ya saukar abin saukarwa ne daga Allah al'aziz magwaye a cikin mulkinsa alhakim gwani a cikin aikinsa
inna an zanna idai ka likita wa bil haƙi fa abudullaha mukulisan lahuddin ala lillahi dinul kanis wallazi na takazu min duni awliya'a ma na'budu illa liyuqarribuna ila allahi zulfi إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون الله yake cewa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi ya muhammadu haqiqa mun saukar maka littafi wato bil haqqi da gaskiya fa abudillah saboda ka bauta wa Allah mukhlisan lahu dina kana mai tsarkake addini gare shi a gabarin shirka ma'ana ka kade tashi a wajen bauta ala lalle ku saurara lillahi dinul khalis Allah shi kadai ake masa wato bauta wato ake kebance shi da bauta la yastahiquhu ghayruhu babu wani wanda ya cancanta a masa bauta da ikhlasi wato sai Allah ko ma babu ikhlasi babu wanda ya cancanta a masa bauta wato sai Allah walladhina takazu min dunihi awliya kaga waɗanda suke rikon gumaka min dunihi kuma bayan Allah awliya a matsayin majibinta lamurran su ne kafirai ai in an tambaye su me yasa kuke bauta gumakan gumakan cewa suke mana abuduhum ba ko me yasa muke bautar gumakan ba illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dai su kusantar da mu wato zuwa Allah mana zulfan shine takariban sai zama mana tsani tsakanin mu da ubangiji Allah Allah ya ce inna Allah ya kuma bainahum fi ma hum fihi yaktalifun fi ma hum fihi yaktalifuna Allah zai hukunci tsakaninsu a tsakanin al'ummar musulmi da kafirai da suka riƙe wato gumaka a matsayin abin bauta cikin abin da suke sabawa wato daga lamarin addini bai da kulul mumini na janna Allah ya shigar da mumini gidan aljanna wal kafiri na nare ya shigar da kafirai wato gidan wuta in an tambaye kafirai me yasa kuke bautar gumaka sai da ce ba ko me yasa muke bauta musu ba wato sai dan su kusanta mu da Allah malam yace fakanu idza qila lahum amma kuma inda za a tambaye su a ce musu wato man kalaka kun waye halicce ku wa man kalaka samawati wal ardi waye halicci samai waye halicci kasai wa man rabbukum waye ubangijinku wato sai su ce wato Allah ne wato Allah yake ce wato sai a ce musu to menene ma'anar bautar da kuke maguma gumaka tunda dai an tambaye ku waye halicce kun ce Allah waye halicci sama ya halicci kasa kun ce Allah shin waye ubangijinku mai muku ruwa mai kaza mai kaza sun ce Allah an ce musu to menene ma'anar da yasa kuke bauta ma gumaka sai su ce wato litaqarrubuna ila Allah wato zulfa dan su zama mana tsani mu muna so mu je kusa da Allah ba za mu samu dama ba in za mu roƙi Allah ba zai saurare mu ba saboda haka sa muka sa wayannan gumakan in mun roƙe su su kuma da matsayin sai su roƙa mana wato Allah wato shine tashfa'u lana indahu abinda muka gagara samu a wajen Allah su sai su nema mana shine wato suke cewa mana abuduhum illa li yuqarribuna ila la zulfa ko me yasa muke bauta da mu da su ba muke bauta musu ba sai dan wato su zama na wato kusaci tsakaninmu da Allah Allah ya ce inna la yaqumu bainahum Allah da zai hukunci tsakanin su tsakanin musulmi da suka bauta wa Allah da gaske fi ma hum fihi yaktalifun cikin abin da suke sabawa a cikin lamarin addini Allah zai hukunci da wato kafiri akan shi wuta mumini kuma akan shi gidan aljanna inna Allah inna Allah la yahdi من هو كاذب كفار نعم لو أراد الله أن يتخذ ولدا نستفيد مما يخلق ما يشاء نعم.
سبحانه هو الله الواحد القهار ubangiji ya ce walidar takazo min duni ya ce inna Allah la yahdi man huwa kadhibun Allah dai bari ya shiryar da mutumin da yake wato makaryaci ne a wajen jingina wa Allah da wato kafarun mutum mai yawan kafirci saboda bautar wani Allah da yake yi Allah yake cewa lau aradallahu in a wajen kaddarawa da Allah ma zai so an ya take da waladan ya rikida wato kamar yadda su suke cewa ita kazar rahaman waladan Allah ya rikida to da a wajen kaddarawa Allah ma zai rikida lastafa mimma ya kaluku ma ya sha ai sai Allah ya duba a cikin halittarsa sai ya ɗauki abin da ya ga dama ba su ne suke da wannan damar na jingina wa Allah wanda ya dace ya zama ɗan Allah ba Allah shi da kansa shi ya kamata ya zaba ma kansa wato da cikin abin da ya halitta subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbata gare shi gabarin da in ma da bukata wai aka ce a wajen kaddarawa da sai shi Allah shi zai zaba wa kansa ba su za su yi wannan shigegen su zaba wa Allah ba shine Allah yake cewa law aradallahu an yattakila waladan inda Allah ya so ya rike da kamar yadda suke cewa Allah ya rike da lastafa mimma ya khaluqu ma yasha da Allah ya zaba cikin abin da ya halitta wattikadhihi waladan anan rukon da Allah zai yi ma wani a matsayin da gaira man qalu ai ba wanda su suke fada bane dan su ai ƴaƴa mata suke jingina wa Allah cewa suke yi ai mala'iku ƴaƴan Allah ne mata ko kuma uzairu dan Allah ko almasihu dan Allah subhanahu ubangiji sai ya tsarkake kansa da kansa ga barin wato ruka wato jingina masa abin da bai dace ba yace subhanahu ma la tanziha lahu an itikazul waladi wannan tsarkakewa ne ga ubangiji ga barin wato wato rukon da huwallahu Allah shine Allah makadeci alwahidul qahar wanda yake makadeci kuma wato mai rinjaye Allah shi shi wato wato shi ya tsaya da zatinsa ya tsayu da zatinsa bai buƙatar taimakon kowa bai buƙatar agajin kowa amma kuma kowa yana da buƙata zuwa ga Allah babu mahalukin da bai da buƙata zuwa gurin Allah dukkan wani abin halitta mutum ne aljani ne wato ko ko menene a cikin abin da Allah ya halitta yana da buƙata zuwa ga ubangiji amma Allah kuma wato qayyumun bi zatihi a tsaye yake da zatinsa wato baya buƙatar komai zuwa kowa malam yake cewa da suke cewa law arada Allahu an yattakida waladan da Allah ya so zai rike da suka ce ai wato wannan laudin an ta'allaka ta da iradan Allah ne ma'ana da Allah ya nufa inda Allah na da nufi rukun da wato ko wato akan hanyar kaddarawa akan hanyar wato kaddarawa suka ce ai da Allah ya so ya rike da lastafa min ma yakalu kuma sai Allah ya ce to inda Allah zai rika to shi zai zabi wanda zai rike shi a matsayin wato da lakinnahu lam yastafi min kalki shay'an sai dai Allah ko bai zabi kowa wato a matsayin da zuwa gare shi ba saboda haka falam yurid an yattaki da waladan bai ma nufa ya rike dan ba ma balle kuma wato ya rike dan saboda haka ubangiji shine Allah wanda yake tsaye da zatinsa alwahidu alqahar makareci kuma wanda yake wato mai rinjaye ga halittarsa halakar samawati خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسكر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار
malaman tafsiri suka ce wai da Allah ya ce huwa Allahul wahidul qahar huwa Allah shi Allah shine makadaici sai aka ce to wai yanzu kaɗe takarsa kaɗai wato ta kore masa mumasala Allah da ya ce huwallahu shine makaɗaici kaga kenan wato bashi ma abokin tarayya bashi ma wani abokin tarayya balle kuma a yi maganan wato ɗaukan ɗaki na yawa abokin tarayya ma babu babu wani a cikin bayan ƙasa a cikin ƙasa ko a bayanta a cikin sama ko a bayanta wanda zai bigi kirji ya ce shi Allah ne babu duk inda kake kana cikin halittar Allah kuma ko kai wane ne kai din ma halittar Allah ne kai saboda haka tunda Allah ya kore wa kansa masala babu wani wanda ya kama da shi ba wanda yake wato kini gare shi saboda haka ai wannan shi kadai ma daga nan wato ya kore wa kansa wato da tunda ba shi da abokin shirka ina ga wato rukon rukon da shine huwallahu malamai suka ce alqaharu mai rinjaye ai wannan tunda Allah ya siffanta kansa da alqaharu mai rinjaye shi ya rinjaye kowa saboda haka kaga ba bukatar da ai gajiyayye shi yake neman da saboda me saboda ya taimake shi in ɗanka ne za ku je gona ka kamo wannan kunyar ya kamo wannan kunyar in gurin jan ruwa ne kana ja yana ɗauka yana kaiwa yana zubawa in gurin gini ne yana kwabawa yana mika maka kana ginawa saboda haka me neman ɗa yana neman ɗa saboda me saboda samun agaji ne saboda samun agaji ne gajiyayye shi yake neman ɗa don ya taimake shi ko kuma mutumin da Allah ya masa nisan kwana Allah ya masa nisan kwana zai zo ya riski shekarun gajiya shekarun gajiya shekarun da yake bukatar wani tsayayyen da kuma wanda wato zai kula da shi kaga kenan ashe gajeye shi yake neman shi yasa Allah sai siffanta kansa nan da cewa shi alqaharu ne shi wato shi wato marin jayi ne malam yake cewa wato ai wannan bayani ne na tsarkake ubangiji wato cikin siffofinsa wato isra bayan tanzihi fi zati domin Allah ya tsarkake kansa daga zatinsa a zatinsa wato ba shi da abokin tarayya saboda haka ya ce li'annal wahada tunafi mu masalatu fadlan anil walidi ai a ce Allah shi shi kaɗai ne tilo wannan ya kore mu masala ba ma maganan wato wato samun ɗa ba sannan wal qahariya qahariya kuma a ce Allah mai rinjaye ne a komi babu abin da yake rinjayen Allah amma kuma Allah ya rinjaye komi yace wannan ta kore karɓan gushewar ni'ima tun da Allah mai rinjaye ne kenan babu wani abin da zai gushe wa Allah yanzu kai abin da zai gushe maka karfi da lafiya shi yasa kake neman da saboda in karfin ka ya kare dan ka ya taimake ka saboda ran da baka da lafiya wato dan ka ya taimake ka saboda haka neman da kamar wato neman agaji ne saboda gajiyawa saboda wata ran ni'imar za ta gushe ni'imar ka ta lafiya ni'imar ka ta karfi ni'imar ka ta hankali ni'imar ka ta karfin nema za ta gushe maka to kana buƙatar wanda kuma shi zai tsaya maka a madadinka saboda haka shi yasa ka nemi ɗanka shi zai tsaya a madadinka mala yake cewa wato in ba haka ba ai Allah maɗaukakin sarki wato ya girmama gabanin haka Allah ce kalaka samawati wal ardi bil haqqi ubangiji shi ya halici sammai shi ya halici kasai bil haqqi da gaskiya ma'ana muta'alliqun bi kalki Allah shi ya halice su ba dan wasa ba ya halice su da gaskiya ubangijin nan da ya halarci samai da kasai shine yukawiru laila alan nahari wanda yake shigar da dare a cikin rana yanzu muna yi ne in an jima ranar tana sanyi duniya tana duhu ranar tana sanyi duniya tana duhu wajejen magariba sai gaba ɗaya duniya ta, ta ɗauki duhu ta kowane dungu kuma Allah ya nutsa ranar wato a cikin ya wato ya nutsa daren a cikin rana a'a da daddare in asuba ta yi gari yana wayewa rana tana haske garin yana wayewa rana tana haske garin yana wayewa duhun kuma yana tafiya ka neme shi kuma ka rasa shi gabar yayyan mai kudu yayi arewa yayi babu labarinsa kullum sai ka ganka a cikin yini haka Allah asar ta yi hakan nan wato duhun yake zuwa yana lulluɓa duniya yana lulluɓa duniya ranar na tafiya duhun yana lulluɓa duniya ranar na tafiya har ka nemi alamun ranar ko hasken ka rasa shi duhun ya zo ya lulluɓe duniya to me yin wannan shine Allah shine Allah yake cewa bayan halitta sama da ƙasa yuka wuri laila ala nahari shi ya shigar da dare wato a cikin rana wato fayaz wato ya shigar da dare a cikin rana fayazidu sai kuma lokacin daren sai ya karu lokacin ɗari dare ya fi tsawo ka kwanta kai bacci kai bacci ka tayi kaga da sauran dare ka kwanta kai bacci kai bacci ka tayi kaga sauran dare sannan yace wato wayo kairo nahara ala layl haka kuma yakan nutsa rana wato a cikin dare ita ma fezid wani lokacin sai ta karu wani lokacin sai ka ga wunin ya fi tsawo dare kuma da ka kwanta sai ka ga an kira salatu wani lokacin kuma sai ga daren ya fi tsawo saboda haka sai kai tabbaci kai tabbaci kaga sauran daren yayi ko kuma da gari ya waye hantsi yayi nan da za ga azhar ta yi nan da la'asar shikenan sai ga magriba ta yi so da haka sai ga Allah shi yake wannan jujjuyawan wannan takawirin wani lokacin yinin ya tsawo wani lokacin daren ya tsawo wannan shi ma akwai hikima domin in Allah maɗaukakin sarki ya juyo muku da ɗari a azumin ramadan cikin lokacin ɗari a lokacin da wunin gajere ne daren ya fi tsawo sai kaga mai azumi ya ci gajiyar wunin saboda haka mai azumin za ga ya ci gajiyar wunin babu wahala a cikin azumi da ka ɗauki azumi za ga dare ya kai buɗe baki da ka ɗauki azumi za ga dare ya kai buɗe baki haka kuma idan Allah maɗaukakin sarki ya juyo wato wato wato daren ne gajere shi ma mai ibada da daddare ba zai kosa ba da ka fara ibada za ka ga alfijir ya keto da ka fara ibada da za ka ga alfijir ya keto saboda haka za ka ka cinye daren nan da nan saboda haka Allah yana yin wannan duka dan ya nuna girman ikonsa ne da rinjayensa kuma kan halittarsa Allah ya ce wa sakkara shamsa wal qamara Allah shi ya hore rana ya hore wata kullun ya jire li ajalin musamman dukkan suna tafiya zuwa ga lokacin da Allah ya ambata musu lokacin yankewar aikin su kullun tun da ranar nan ta fara fudowa tana faduwa bata taba ki ba bata taba latti ba sannan bata taba canza wato direction din fitowar ta ba ta fito ta kudu ko ta fito ta arewa ko ta fito ta yamma bata taba canza wannan direction din ba kullun za ta fito tana tana tafiya ta je ta fadi gobe kuma za ta fito kuma za ta je ta fadi haka na shi ma wata kullun zai hudu ba taba wayan gari an ce kwata kwata watan an neme shi a rasa shi ba a ce an ɗauki kwana talatin ko ishirin da tara ba ga wata ba tun da Allah ya hore su Allah yake cewa kullun dukkansu da ranar da watan ya jari li ajalin musamman suna tafiya cikin falakinsu zuwa ga lokacin da Allah ya ambata musu shine ranar tashin alkiyama ala ku saurara mai yin wannan aikin fa mai halitta sama ya halitta ƙasa da gaskiya ya sa dare a cikin yini ya sa yini a cikin dare wato shine kuma wanda yake wato yake jujjuya al'amura sannan yake gudanar da rana da wata mai yin wannan shine huwal azizu Allah wanda yake buwaye gagar misali shine mai rinjaye akan dukkan lamarinsa almuntaqimu wato man a'ada abu shine kuma mai yin azaba ga duk wanda ya gaba da shi shine wato wanda ya bijire masa zai azabta da shi al-gaffaru sannan kuma shi ne mai karɓan tuba duk da yake almuntakimu ne yana yin azaba a wanda ya saba masa yana yin azaba akan wanda ya kafirce masa to amma duk da haka kuma algafaru mai karɓan tuba ne ga duk wanda ya nadama daga aikin sabo ya nadama daga aikin kafirci yana ya dawo ya zama masoyin Allah to Allah kuma sai ya gafarta masa shine wato algafaru li auliya'ihi wal muntakimu li a'da'ihi Allah yana azaba ga abokan gabansa sannan kuma wato yana kuma gafara a masoyansa kalaka kun min nafsin wahida kalaka kun min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata abawat yakalukum fi biduni ummahatikum kalakan min ba'di kalikin fi zulumatin salam ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأني تسرون har yanzu wannan ayan tana ƙara maganan wato hujjoji ne da suke ƙara nuna mana kaɗaitakar Allah da kuma keɓantuwar Allah har yanzu da buwayarsa da kuma ranjayensa in ba manta ba a baya da Allah maɗaukakin sarki ya magana dangane da jingina masa ɗa da kafirai suke yi a ƙarshen aya ya ce huwallahu wahidul qahari Allah shine mai rinjaye shine kuma wato wanda yake makadaici sannan da ya kawo ayyukansa da yake yi jalla jalaluhu na halittar sama da halittar ƙasa da shigar da dare a cikin rana da shigar da rana a cikin wato dare sannan da wato gudanar da rana da gudanar da wata ya ce duk suna gudanar da zuwa lokacin da Allah ya riga yanka musu sai ce alahuwal azizul gaffar Allah shine wato al'azizu mabuwayi al-gaffar mai karban tuba to in ka dauko al-qaharu in ka dauko in ka dauko al-wahidu makadeci in ka dauko al-qaharu mai rinjaye ka dauko al-azizu mabuwayi gagar misali to in ka dauko wannan wato sai ka ga duk ayyukan nan da ubangiji yake ambatawa suna karkashin wannan shine mala yake cewa haza min jumlati adillati tauhidi wa infiradihi bil izz wal qahari wannan har yanzu yana nuna mana hujjoji ne da suke nuna kadaitakar Allah suke nuna buwayar Allah suke nuna kuma rinjayen Allah madaukakin sarki Allah yake cewa wato kalaka samawa kalakan yake cewa menene Allah yake cewa kalaka kun min nafsin wahida Allah shi ya halice ku da gare daya shine ran annabi Adam alaihi salam ya halitta annabi Adam da yunku sannan kuma duk wanda ya fito a tsatsan annabi Adam shi kuma ya fito wato ta hanyar dugon madiyi ne kaga wannan shi kansa buwaya ce na Allah madaukakin sarki tun da ya halitta ya halicci annabi Adam babu wani wanda ya aka sake halitta ta wani kofa duk wanda ya fito ya fito ta wannan sigan ne yawa sai dai a wasu wurare akwai wasu nawadir wasu wato wata buwaya da ubangiji ya nuna wajen halittar annabi isa saboda mi saboda kafa hujja wa mutanensa allah ya halicci annabi isa wato babu babu uba kamar yadda ya halicci annabi, annabi adam ba uwa ba uban to shine a nan ubangiji yake cewa allah shi ya halicce ku da gare guda ɗaya wannan ran duk wani ɗan adam da ya fito a jikin wannan ran ya fito namiji ne wato ko mace Allah yake cewa sun maja'ala minha zawjaha sannan sai Allah ya halitta alja'alu anan alkhalqu ne Allah ya halitta daga wannan ran shi annabi Adam din zawjaha mataran mataran shine na Hawwa'u wanda aka ce an ciri kashin hakarkarin sa na hagu wato an halitta masa matas Hawwa to kaga wannan aiki ne na Allah sannan kuma yana buwayarsa yake cewa wa anzala lakum minal an'ami har yanzu ubangiji shi ya saukar muku daga dabbobin ni'ima samaniya ta azwajin dangogi guda hudu wanda kuma suka haifar da dangogi guda takwas shi yasa ce samaniya ta azwajin dangogi takwas wanda aka same su daga dangogi guda hudu wato shine akwai raƙumi a raƙumin akwai namiji akwai mace akwai saniya a saniya akwai namiji akwai mace akwai tumaki a cikin tumakin akwai namiji akwai mace sannan akwai awaki a cikinsu akwai namiji akwai mace wannan shine samaniyata azwajin dangi dangi guda takwas wayannan su ne dabbobin wato dabbobin ni'ima wato a min kulli zaujani min kullin zaujani cikin kowane dangi na na raƙuma ko na shanu ko na tumaki ko na awaki an samu dangi biyu shine azzakar wal unsa namiji wato da mace kamar yadda Allah ya bayani a cikin suratul an'am haka nan Allah ya ce ya kalukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin ko din kuma Allah maɗaukakin sarki ya halicce ku wato fi butuni ummahatikum a cikin cikin iyayen ku mata kalkan min ba da kalkin ku din ma a cikin iyayen naku halitta ne bayan halitta da mutum yana dugon mani zai canza ya koma gudan jini zai canza ya koma gudan tsoka zai canza ya koma tsarin halittar na dan adam wato namiji ko mace yan biyu ko ɗaya ko uku gwargwadon abin da Allah ya ga dama sannan kuma a busa masa ne sannan ya fito kaga nan ma yayi tarkibin halittar shi yasa Allah yake cewa wato halkan min ba'di kalkin wato halitta a bayan halitta daga dugon mani zuwa gudan jini zuwa tsoka Allah ya ce mun muku wannan fi zulumatin salatin a cikin duhu uku duhu uku malamai suka ce duhun farko cikin cikin mahaifiyar san duhu na biyu cikin ma'aifa sannan duhu na uku cikin rigar aihuwa idan kaga yadda tinkiya take haifan ɗa in ta haifo ɗan akwai za ga ɗan ya fito a cikin wani rigar wani rigar da ita za ta lashe masa wani rigar in ba haka ba sai ga rigar mata sarke shi kawai ba zai iya tashi ba sai dai inda ungozoma daga cikin mata a kusa a kokari a cire wannan a ita ake cewa almashema wato rigar aihuwa kowane ɗa ana aihuwarsa da wannan rigar aihuwar ga rigar aihuwa sannan ga ma'aifa sannan ga cikin uwa shi yasa Allah yake cewa wato Allah ya halicce ku a cikin cikin iyayenku halitta bayan halitta fi zulumatin salasa a cikin duhu guda uku malamai suka ce duhun ciki da duhun mahaifa da kuma duhun almashimatu Allah ce zalikum Allahu rabbukum me yin wannan aikin fa shine Allahu rabbukum Allah ubangijinku zalikum Allahu me yin wannan aikin shine Allah rabbukum ubangijinku lahul mulku Allah shi yake da mallakar komi la ilaha illa huwa ba abin bautawa da gaskiya sai shi fa ana tusrafuna to ina hankalin ku yake ne me yasa ake kautar da ku gabarin bautar Allah Allah da ya muku wannan amma sai ku ɗauko gunki ku kafa ku rika duka kuna bauta masa ku bar Allah wanda yake shine ahsan khaliqin shine wanda ya wannan halitta ma'ana me yasa aka juyar da ku an ibadati ga barin bautawa Allah ila ibadati gairihi zuwa ga bautarwa ta wannan Allah na'am in takfu إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر نعم.
وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر بازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور Allah madaukakin sarki yake cewa to ku ji duk da yadda Allah ya tsayar muku wayannan dalilan ya kafa muku wayannan hujjojin ya yi muku dukkan ishara da dukkan nuna muku alama wanda ya kamata hankalinku ya ɗauka wajen fahimtar cewa Allah shi shi kaɗai yake shine mabuwayi akan halittarsa shine kuma mai rinjaye cikin duk abin da ya saka zai yi Allah ya ce in ku ba ku kalli wannan ba in tafuru in kuka kafirce to fa inna la ganiyum an ku je Allah ba ruwansa da ku ai in kun yi imanin ma kun bauta wa Allah ai amfanin imanin kanku zai ji amfanin imanin kun Allah zai ji amfanin imani ba zai ji Allah mawadaci ne saboda haka duk wani wanda ya ga ya samu wadata ya samu wadata ne saboda wadatar da shi da Allah ya yi saboda haka shi yasa yake cewa wala yanfa'u zaljad min kaljad babu wani mai kokari mawadaci wanda zai iya amfanar da wani domin wadata a wajen Allah take ko abu ne kaga ka samu Allah ne baka yawa zai iya biyowa bayan sababi bayan kokarinka ka yi kokari ka wahala kuma Allah ya baka eh lalle ka wahala amma fa nawa ne suka wahala kuma ba su samu ba yawa nawa ne suka yi wahalar ba su samu ba kai in kai wahalan ka samu to ya kamata ka fahimci wato Allah ne baka ba wato ba wahalar ka bane ta baka wahala sababi ne wani bai yi wahalar ba Allah ya bashi wani kuma yayi wahalar ma Allah bai bashi ba shine Allah yake cewa in tafuru in kuka yadda kuka butulce ko kafirce duk da wannan dalilai da aka saba muku Allah ya ce fa inna la ganiyum ankum Allah madaukakin sarki ya wadata gabarin ku ku je ku yi kafircin ku amma dai ku sani wala yarda li ibadihi kufra Allah fa ba zai yarda da kafirci a cikin halittarsa ba Allah ba zai yadda ba kenan tunda Allah ya ce ba zai yadda ba kun san kenan kuma sakamako dole zai biyo baya yawwa dole zai biyo baya dan kar ku ji Allah ya ce wato ku je fa inna la ganin ku Allah ba ruwansa da ku ku yi tsammanin kuma wai kun sha a'a ba ku sha ba wala yarda li ibadi al kufra Allah ko bai yadda kuma ba zai yadda wato a samu kafirci a cikin bayansa ba wa in arada hu min ba'din duk da cewa Allah ya kaddara waɗansu kafire ne to fa kuma duk da haka akwai abu da yawa da Allah bai ya sansa kuma yake kaddara shi Allah idan Allah yana son imani kuma yana kaddara imani idan ka ganka me- mumini to Allah yana son imanin ka kuma ya kaddara maka zama mumini in ka ga mutum kafiri Allah shi yake batar da wanda wanda ya ga dama inda Allah ya ga dama da ya shirye da da kowa da kowa ko walau sha'a rabbuka la hada nasu jami'an ko da ubangijin ka ya so duk mutanen duniya sai su musulunta sai zama mutanen kirki to amma ba haka Allah ya so ba in duk kowa ya musulunta gidan wuta da Allah ya riga ya halitta wa za a saka a ciki Allah kuma ya ware mata mutanenta in kuma kowa ya zama kafiri wannan ba zai cutar da Allah da komai ba amma kuma aljannan da Allah ta'ala ya ya halitta wa za a sa a ciki saboda haka kowane gidaje guda biyu nan suna da al'ummar su to saboda haka cikin kaddarawar ubangiji ya kaddara waɗansu mutane muminai ne waɗansu kafirai ya ce wa minkum muminun wa wa minkum kafirun ko yawa a cikin al'umma a cikin halittar Allah akwai wanda suke muminai akwai wanda suke kafirai amma dai kafiri don yana kafirci Allah bai shirye da shi ba wannan ko ba nuna cewa kuma Allah yana son kafircin Oyo, ba nuna cewa Allah yana son kafircin shi yasa Allah ya ce wala yarda li ibadi al kufra Allah kuma bai yarda da kafircin ba amma wa in tashkuru in za ku gode wa Allah ku yi imani ku zama mutanen kirki wannan kan yardahu lakum Allah yana son haka Allah yana son haka ma'ana Allah zai sakanta muku wato Allah ya ce wala taziru wadiratun wizra ukura kowa ya ji da kyau ba wata re da take daukar nauyin wata re duk abin da mutum ya aikata a cikin littafinsa ne Allah ya ce summa ila rabbikum marji'ukum sannan bayan an gama rayuwar duniya kuma za kowa zai koma zuwa gurin ubangiji su mai larabi ku marji ku makomarku tana gurin Allah kowa ya ji ko babu wanda ya sai ke ji Allah ce fa yunabbi kun bima kuntum ta'malun anan Allah zai ba ku labari da abin da duk kuka aikata kuma a sakanta ma kowa da abin da ya aikata innahu alimun bi zati sudur Allah ya san abin da kirjin mutane ya boye balle kuma wato abin da gabe suka bayyana malamai suka ce shi gaibu a wajen Allah da gaibu da abin da yake a fili duk ɗaya ne a gurin Allah yawwa duk ɗaya ne a gurin Allah shi yasa a wani wuri yake cewa ya alamu kainatul ayu wa ma tufi sudur Allah ya san ab- satar gani da mutum zai yi an hana ka an haramta maka kaga kaza to sai ka dan yi satar gani ka dan harari abun da wutsiyar idanu to dan wannan ma Allah ya gani dan ma kar wato mutum yayi tunanin ai Allah ya Allah ya Allah madaukakin sarki ya ya san satar gani da dan adam zai yi sai ya ce wa ma tukfi sudur abin da kirji ya boye ma Allah ya sani ba ma maganin wato wato satan gani ba kenan saboda aka satar gani ai ta ai an kalla yawwa amma kirji fa abin da mutum ya boya kirjinsa na alkhairi ko na sharri Allah madaukakin sarki ya sani shi yasa ya ce innahu alimun bi zati sudur Allah ya san abin da kirazan mutane wato suka boye to ya zama masal insan وإذا مس الإنسان من دعا ربه منيبا إليه ثم إذا كوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار ubangiji yake cewa wa iza masal insana durun da araba idan ubangiji ya ɗanɗana wa bawa cuta cutar nan ta rashin lafiya ne ko ta talauci ko ta wani wahala bawa ya gigice da araba sai kuma ya roƙi ubangijinsa sai ya roƙi ubangijinsa Allah yake cewa sai ya kankantar da kai muniban ilaihi yana mai komawa zuwa ga Allah kwacokom sai ya zama mutumin kirki shi yasa za ga lokacin ko a cikin musulmai in ka ga wani wato ya ɗauki tarbi kullum yana kusa da masallaci to ya hada talauci ne Allah ya ɗanɗana masa talauci sai ya zama mutumin kirki sai ya ganshi da tarbi baka saba ganin sa da tarbi sai ya ganshi da tarbi abubuwa hanyoyin duk sun rufe ya buga nan ba a samu ba ya buga nan ba a samu ba yanzu kokari yake kullum yaya zai ya samu ya ɗanci shine ma damuwarsa to nan kuwa sai ya koma bawan Allah sai kuma ya rungu masallaci wani kuma in ka ga wato ya rungu masallaci to yana da kudi a aljifinsa in dai yana cikin talauci kana ce masa kai sallah ma yana tsoka an kira sallah yana tsoka an kira sallah saboda ba kudi a aljifinsa zaman sa lafiya to ya samu kudi to haka Allah yake rarraba abinsa wani nutsuwarsa shine ya ji shi a cikin wadata to nan kan za a ganshi da kokari in ya yi da sallah ma zai dauki alkurani ya bude ta karantawa ta nafulbuli aljihunsa da kudi wani kuma in ka ga ya rungumi wannan aikin to yana cikin talauci so yake Allah ya buɗa masa to dukka dai ɗaya ne ma'ana duk wannan kuntatawa ne daga wajen Allah shine Allah yake cewa wa idza masal insana duk da cewa wannan ayan tana magana akan kafiri ne amma za ga lokacin dan adam din ma yana kama da ita wani da ya shiga yar damuwa a lokacin yake tuna Allah idan kuma ya samu walwala ya samu lafiya shikenan kuma sai ya tashantake wasa yana ayyukansa na sabo Allah ya ce wa idza masal insana durrun idan ubangiji ya shawo mutum da ciwo da arabahu zai kankan da kai ya ta roƙon ubangijinsa muniban ilaihi yana mai komawa zuwa ga ubangiji ya tattare caffasa gaba ɗaya mai da ita masallaci yana roƙon Allah thumma idza kawwalahu ni'matan in Allah ya musanya masa ya ɗauke masa ciwon nan ya bashi lafiya ko ya ɗauke masa talaucin nan ya bashi ya bashi kuɗi ko ya ɗauke masa wata damuwa ya bashi walwala wato nasiya ma kana da ilaihi min qablu sai ya manta da Allah kuma wannan addu'a da yake sai ya manta da Allah kuma to haka wannan siffa ce ta kafiri idan yana cikin azaba sai ya tuna Allah in Allah ya dauke masa azaba sai ya koma kan kafircinsa shine Allah yake cewa wato thumma idza kawwalahu ni'matan in Allah ya musanya masa doren jarrabawa ta koma wato ni'ima minhu daga gare shi nasiya ma kana ya dawo sai ya manta wannan addu'a da yake da kankan da kai wa ilaihi zuwa ga ubangiji min qabla kafin wannan wato wato yayewa wato shine ya rika wato roƙon Allah da yake da Allah yaye masa to yanzu sai ya koma cikin wato sabansa wa ja'ala lillahi andadan har ma yazo ya sanya wa ubangiji abokanan shirka li yadilla an sabili dan ya batar gabarin wato addinin Allah kul Allah ya ce ga ya musu a masu irin wannan halin za a gaya ma kafiri tamatta bi kufrika qalilan je ka ji dadi da kafircin ka kadan zuwa iya karshen wato ajalinka innaka min ashabin nari lalle kai kana daga cikin yan wuta wato ranar lahira na أمن هو قانت نارا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة نعم.
ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نعم.
إنما يتذكر أولو الألباب na'am wato ubangiji yake cewa na'am amma huwa ko yau shi kana gani ubangiji ya ce amma huwa qanitun ana al-layli shin yanzu mutumin da yake wato qanitan yana tsiye wato cikin nutsuwa da khudu'i da kankan da kai ana al-layli cikin sa'o'in dare yana ta sallah sajidan wa qa'iman yana faduwa ya sujjada yana tashi yayi karatu ya fadi ya sujjada ya tashi ya karatu ma'ana yana cikin sallah cikin dare ya hazarul akhirah yana jin tsoron lahira ma'ana yana jin tsoron azabar lahira shi yasa yake sallan dare wa yarju rahmata rabbih yana kuma wato kaunar rahamar ubangijinsa shine wato gidan aljanna to wannan ka sa shi kamar huwa asim bil kufri aw ghairi kamar mutumin da yake mai sabo ko kamar kafiri yanzu zaka hada mutumin da zai tashi cikin dare ya kwana yana sallah ya faɗi ya tashi yana kuka cikin dare yana kankantar da kai ga ubangiji yana roƙon Allah ya kiyaye shi azabar mutuwa da azabar filin alkiyama da azabar wutar jahannama Allah ya bashi gidan aljanna ya bashi hisabi mai sauki ka haɗa shi da mutumin da yake mai sabo ko kuma mutumin da yake kafiri wato ai wannan ba zai yi ba shi yasa Allah ya ce kul ka gaya musu hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin kullun ka ka hada jahili da mai ilimi ba sa haduwa alladhina ya'lamuna wanda ya sani ya san Allah ya bi Allah baka hada shi da wanda bai san Allah ba bai bi Allah ba baka hada mumini da kafiri a cikin muminan ma baka hada mai aiki da wanda baya aiki saboda haka Allah ya ce qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun shin ka hada mai yin aiki da wanda yake mai sani da wanda baya sani la yastawiyani ba sa daidaita kama la yastawi alim wal jahil kamar yadda malami da jahili ba za su daidaita ba inna ma tazakkaru abin sani dai mai daukan wa'azi wato su ne ulal albabi mutanen da suke masu hankali don su wa'azi yake amfana na'am قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين آسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma zala jibrilu yusini bi qiyamil layli malaika jibrilu bai bushe ba yana min wasiya da sallan dare yana min wasiya da qiyamul layli hatta alimtu anna khiyara ummati la yanamun har sai da na fahimci cewa to lalle zababu daga cikin al'ummata ba sa baccin dare yana mun wasiya ka rika sallan dare ka rika sallan dare ka rika sallan dare yace har sai da na fahimci cewa to zababu a cikin al'ummata duk wanda ya ga Allah ya zabe shi to za ka ga Allah ya hore masa tashi da daddare na sallah duk wanda ya ga yana sallah da daddare to ya sani Allah ya zabe shi malamai suka ce sallan dare ita ce ibada da riya ba ta shiga cikin ta riya ba ta shiga don cikin dare ka tashi kake yin sallan da kai sai ubangijinka saboda haka riya ba ta shiga cikin sallan dare domin ibada ce wanda babu wani wanda ya san kana yin ta sai kai sai ubangijinka saboda haka ibada ce wato ta al'awwabin wato zababbun mutane masu koma zuwa ga Allah Abdullahi bin Abbas ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba an yuhawwina Allahu alaihi luqufa yawmal qiyama duk mutumin da yake so Allah madaukakin sarki ya sawwaka masa tsewar alkiyama ya sauwaka masa doguwar tsewa a ranar alkiyama falyarahu Allahu fi zulmatil layli ya nuna wa kansa ga Allah a cikin dufin dare ma'ana ya tashi ya sallah cikin dufin dare sallah da daddare ibada ce wadda cike mai girma manzo Allah ya faɗa a wani hadisin a, da yake gaya wa sahabbansa cewa a aljanna akwai waɗansu benaye dogin benaye wanda ake kallon cikinsu ta waje ta waje kuma ake kallon cikin su ta ciki ana kallon waje ta waje kuma ana kallon ciki kai ka ce wato kamar benaye ne wanda a gina su da karau din gilas sai wani balaraban kawai yana zaune ce ya rasulullahi amma su waye ku masu shiga cikin wannan wannan wannan benaye manzon Allah yake cewa wato mutanen da suke shiga cikin wannan benaye su ne cikin su akwai mutumin da yake tsayewa akan maganan gaskiya mutum mai wanda Allah ya jarrabe shi da faɗan gaskiya duk magana da zai faɗa zai iya kokari ya faɗi magana ta gaskiya ya faɗe ta kuma dan Allah sannan ya ce na biyu akwai mutum mai ciyarwa mai ba da sarkar abinci ciyarwa ba da sarkar abinci yana daga cikin mutanen da Allah ne saka su a cikin wannan benin na uku manzon Allah ce mutum mai yawan azumi yawan azumi yawan azumi kullum bayya fashin azumin litinin da azumin alamis bayya fashin azumin sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata bayya fashin azumomi da ake na waɗansu ranaku daban-daban irin su azumin ranar alfa irin su azumin sita shawwal irin su irin wa'annan na nafilfili da kuma azumin wata ramadana sannan manzon Allah yake cewa da kuma mai sallah cikin dare da mai sallah cikin dare to wannan yana daga cikin sallan dare tana daga cikin sallan da take hada mutum da Allah take hada mutum da Allah take sa Allah ya so mutum mutum ya tashi ya yi ibada cikin dare wannan yana daga cikin abin da bayan Allah wato suke yi kuma akan so idan mutum zai yi tada iyalansa su masu yi tada matanka su tayi su sallah da daddare saboda ka karantar da su wato wato neman kusacin Allah wanda kuma yake sabbaba alheri ya sauka wato a gidaje shine ubangiji yake cewa ina ma ta zakar ulal albabi ko qul ya ibadi alladhina amanu taqu rabbakum Allah ya ce ka gaya musu ya rasulullah wato ka ce musu ya ibadi ya ku bayina alladina amanu waɗanda suke imani ya ta bakun wato ku ji tsoron ubangijin ku ma'ana ku ji tsoron azabar ubangiji bi an tuti uhu ku masa biyayya shi kuma ya kiyaye ku daga shiga cikin azaba Allah ya ce alladina asanu fi hadhihi dunya duk wanda ya kyautata a wannan duniyar yayi da'a yayi abu mai kyau yayi aiki na nagarta a gidan duniyar nan wato hasanatun to yana da gidan aljanna yana da sakamako in yayi mai kyau to a sakanta masa da mai kyau shi yasa Allah ya ce wato qul ya ibadiyal ladina amanu taqurabakum ga yawo bayina masu imani ku ji tsoron ubangijinku ku sani lil ladina hasadu fi hadhihi dunya hasana na ga duk wanda ya abu mai kyau a gidan duniyan nan to shi ma a lahira zai samu abu mai kyau zai samu abu mai kyau yasa manzon Allah yake cewa kamata dinu tudamu kamar da kai addini haka za a saka muku wa kamata zarau tasudu abinda ka shuka shi zaka girba ya ce wa bi kai lalace ta kilu tukalu da irin ma'aunin da ka auna shi da shi za a auna maka kai ma saboda haka abinda duk mutum ya yi wato shi zai samu sakamakonsa shi yasa Allah ya ce in dai kai abu mai kyau a duniya to a lahira ma kuma za ka samu abu mai kyau shine gidan aljanna Allah ya ce wa ardullahi wasi'a dan ma kar mutum ya ce ni ina so ne abu mai kyau amma kuma na gagara saboda dalilin kaza da dalilin kaza Allah ya ce to ai kasar Allah tana da yalwa ka kauraman daga inda baka samun dama ka yi abu mai kyau din ka koma inda zaka je kai wa ardullahi wasi'a kasar Allah tana da yalwa saboda haka fahajiru ilaiha min bainal kufari ku hijira ku bar tsakanin kafirai za ka ga wani musulmi ne amma rayuwarsa gaba daya cikin arna ne ya samu abokin da zai salla ta jam'i ma da shi sallar farla sai ya zo masa aiki sai ya zo masa aiki to yanzu mutum musulmi me zai dauka cikin irin wannan gurin wani irin daɗi ne a cikin wannan kabilun annan ta yadda ka rasa dan uwanka ma musulmi da za ku sallar jam'i da shi wani irin daɗin rayuwa za ka ji shi yasa Allah yake jan hankalin mu in mutum ya tsinci kansa a cikin kafiran da yin bautar Allah yana gagararsa to ya kaura ya koma inda zai samu a sake masa marasa ya samu abokanan da za su yi wa Allah bauta shine yake cewa wato mutum sai ya kaura daga cikin kafirai ya kuma kaura daga mushahadatul munkirati inda mutumin da yake cikin al'umman da suke masu saban Allah kullum a cikin saban Allah to ka kaura ka koma inda ba saban Allah ko kuma idan abokananka ne masu saban Allah to rabu da su nemi waɗansu abokanan wanda ba su saban Allah saboda shi saban Allah wato kamar maiko ne na so yake yi in dai kana zama da mai yinsa to kai ma sai ya shafe ka haka kuma shi ma tsoron Allah in dai kana zama da mai bin Allah to kai ma kuma zaka amfana domin shi ma na so yake yi wato zai amfane ka Allah yake cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum haka ne inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisabi abin sani masu hakuri a ranar lahira Allah yana tura musu lada ne babu kirge Allah yana tura masu hakuri akan bin Allah da hakuri akan jarraba Allah yana ba su lada ne bi ghairi hisabin wato ba tare da an auna ba ba a aunawa da mugu ba kuma aunawa a sikeli Allah madaukakin sarki ya faɗi irin wannan a wata aya da yake cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju' wa naqsin min al-amwali wal anfus was samarat sai ce wa bashir sabirina alladhina idza asabatuhum musibatun قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون to kaga nan ma sai a kawo Allah ya ce wa bashir sabirina duk da ba a faɗi ba a faɗi cewa ba za a auna ladan ba amma Allah ya ce wa bashir sabirina yawa a yi wa masu haƙuri albishir domin an jero jarrabawa ne Allah ya ce hakika za mu jarrabe ku akan kaza da kaza da kaza da kaza aka lissafo a ƙarshe sai aka ce a yi wa masu haƙuri wato wato albishir haka kuma a wani gurin manzon Allah sallallahu yana faɗa idza ahabba Allah qaman iftalahum in Allah na san mutane ka jarrabe su to jarrabawa nan ta kowace irin fuska tana zuwa ta kowace irin fuska Allah zai jarrabe mutum wata jarrabawar a taɓa lafiyarka wata jarrabawar a taɓa dukiyarka wata jarrabawar a taɓa yayanka wata jarrabawar a jarrabe ka da miyagun abokanan zama ko mummunan makwabci ko miyagun abokanan zama wani jarrabawar a jarrabe ka da azzaluman shugabanni sai ta dada maka wahala dukiyar ta ka su kame ta su gidu sake maka ka ki- ka kasa jin walwala a cikin rayuwarka saboda haka jarraba tana zuwa ta fuska da yawa ta fuska da yawa to shi yasa Allah ya ce in mutum yayi hakuri akan jarrabawa to yana da kyakkyawan karshe domin ladansa za a bashi lada babu kirgawa ne in kai sallah an ce za a baka lada kaza in kai kaza za a baka lada kaza in ban da azumi da Allah ya ce azumi na wane dan ni mai azumi ya bar kishirwa ya bar ya bar abincinsa ya bar sha'awarsa saboda haka ni zan saka masa Allah bai faɗi me zai ba mai azumi ba to haka ko mai hakuri shi kan kwalo kwalo Allah ya faɗa ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabin abin sani masu hakuri Allah zai cika musu ladan su ba tare da kirge ba ba tare da kirge ba kaga kila ma ya kuma wani mai azumin tunda mai azumin ma ai azuminsa ba zai inganta ba sai ya yi haƙuri sai ya yi haƙuri don ya kasa haƙuri akan sha'awa ba zai iya yin azumi ba in ya kasa haƙuri akan yunwa ko kishirwa ba zai yi azumi ba to wannan haƙurin da ya yabi Allah shi yasa Allah ya tanada masa wannan sakamakon shi yasa wato malai yake cewa Allah ya ce za a ba su lada ba tare da kirge ba shine bigairin mikiyalin wala mizani ba za a ba su lada ta hanyar aunawa da mudu ba ba za a ba su lada ta hanyar ɗora nauyi akan sikeli ba a'a za a ce kurin a tura musu lada ne wato turawa wurin ne murtu قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين نعم. a manzon Allah sallallahu alaihi yake faɗa wani hadisi yake cewa tunsabul mawazinu yawmal qiyamati ana kafa sikelin awon ayyukan bayi a ranar alkiyama yace li ahli salati ga masu sallah wa sadaqati da masu sadaka wal hajji da masu aikin haji yace fayufuna biha ujurahum sai ya auna musu a cika musu sai ya auna musu ladan su a wannan sikeli gwargwadon kyan sallar ka gwargwadon ladan da zaka samu gwargwadon sadakar ka gwargwadon ladan da zaka samu gwargwadon kyan hajjin ka gwargwadon ladan da zaka samu saboda haka za a cika musu abin da suka yi sai ya ce amma walatun sabu li ahlil bala'i duk mutumin da aka jarrabe shi aka dora masa musiba ya jure ya hakuri to shi ba ba sikelin sa a wannan gurin shi kurin za a ce a bude bakin buhun ne a ta- a ta durawa mun gane amma ai buhun ma ma'auni ne tunda Allah ya ce kuma babu auni babu abin da za a auna saboda aka tura masa ladan za a yi shi yasa ya ce walatun sabu li ahlil bala'i manzon Allah ya ce babu sikelin auna aikin wanda aka jarrabe suka yi hakuri bal yusabbu alaihimul ajru sabban Allah zai zuba musu lada ne zubawa hatta ya tamanna ahlul afiyati fid dunya har sai mutanen da Allah ba su lafiya a duniya su- in sun gani sai sun yi guri ina ma su ma da suka zo duniya duk a cikin jarraba su kare rayuwar su koma zuwa ga ubangijinsu ina ma Allah ya dora musu cuta tun daga ma'aifa har suka fito suka rayu a cikin jarrabawa har suka mutu a cikin jarrabawa saboda yadda ya su ga ladan da ubangiji ya ba mu wato masu wato wanda aka jarrabe su a cikin gidan duniya suka yi hakuri wato yake cewa anna ajsaduhum taqaridu bil maqaridi za su yi guri ina ma duk gangan jikinsu wato ta yi kuraje ta faffashe wato saboda ciwo mimma ya saba bihi ahlul bala'i min min alfadli saboda ganin abin irin talin ladan da wayanda aka jarrabe su a duniya wato suka gani saboda hakan an jarrabe mutum in yana so ya ci riba j- j- wato jarrabawa yayi hakuri wata rana wata mata ta daɗe tana neman aihuwa ba ta samu aihuwa ba Allah madaukakin sarki da ya ta sai ba ta da namiji dan nan ya girma ya kai shekara goma ko sha kaɗan yana ta gudu ga Allah ya masa lafiya a yaron yana zirga-zirga wa mahaifiyarsa shi zai je ɗewo mata ruwa shi zai je wa mata itace shi zai duk wani aike tana kantace kowo ya gama yaron nan yaron nan ya shiga ranta yaro mai biye uwarsa zazzabi ɗaya sai Allah ya karɓi ran yaron yaron ya mutu aka je aka binne shi uwar ta je ta gurfana akan kabarin tana kuka tana kuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same ta yake ce mata ya ke bayawar Allah izbiri wa hatasibi ki yi hakuri ki nemi lada a wajen Allah sai ce masa ilaika anni tafi ka bani guri ta ce masa innaka lam tusibi musibati ai kai ma dan ba dora maka irin musibar da aka dora mun bane bata san manzon Allah bane shikenan ya fita bata sai wani ya zo ya ce mata ke baiwar Allah kin bani ki wannan ho manzon Allah ne sai ku ta kade gwiwa ta ai bata samu ta zama ba shine ta bi shi sai ya rasulullah wallahi tallahi ban san kai bane sai ya ce mata karki damu yace innama sadamatu inda innama sabaru inda salamatul ula ai haƙurin da ake samun cikakken lada shine haƙurin da lokacin da musiba ta sauka maka a matakin farko sai kai haƙuri to a lokacin za a baka ladanka cikakke ɗari bisa ɗari amma yanzu ta gurfana a gaban kabari ta yi ta kuwa ɗan ya fito ɗan bai fito ba ta yi ta gaji ta tashi dole kuma ta yi haƙurin to amma ana son haƙuri a lokacin mufaja'ar musiba a lokacin da musiba ta sauka maka saukar farko ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to nan kam za ka samu cikakken ladanka ya zama ko baka korafi ba baka kare ba baka ta magana a gurin mutane ba in Allah ya jarabe ka da musiba ka yi haƙuri ka yadda Allah ne dora maka kuma Allah ne kada yake da ikon sauke maka amma ka tsuguna na tsugul ka ce kaza ka koma na tsugul ka ce kaza ka ce kaza ka ce kana ta korafi kana ta kaiwa karar Allah gurin wato bayin Allah to wannan kam za ka samu lada akan musibar ka ba dole in ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka tsaya in zaka kara ma ka kara da addu'a Allah Allah salam ya kara da addu'a yake cewa Allahumma ajirni fi musibati wa khalifni khairan minha Allah ka bani dada a wannan jarabawa da kai min kuma ka musanya min da wanda tafi alkai cikin sai kai shiru aka ce ummi salma matar annabi sallallahu alaihi wa sallam mijinta suna zaman daɗi zama na soyayya tana masa biyayya yana tausaya mata ranar da ya je yaƙi sai Allah ya karɓi shahadarsa aka abu salma abu salma afuwan abu salma ummi salma na ce ko me na ce ne yawa saboda haka mi sunan mijin ba abu salma sunan mijin ta abu salma saboda haka ya mutuwa shahada da ya mutuwa shahada aka zo aka bata labari ta ce to shikenan ita kan da aure kuma sai dai a lahira in ana yi ta ce saboda ba za ta samu ya abu salma ba a zuciyarta amma kuma kafin ta faɗi wannan magana ana kawo mata labarin sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allahumma ajinni fi musibati wa khalifni khairan minha saboda mi saboda biyayya wa manzon Allah ta faɗi wannan magana bayan ta faɗa sai ta ce to wa zai samu ya Abu Salma ta yi wannan addu'a da manzon Allah faɗa cewa Allah ka ballada a wannan jaraba sannan ka musanya min da wanda ya fi alkhairi a zuciyar kuma ta ce to ina mutum zai samu ya Abu Salma sai ta yi hakuri bayan ta gama ta kaba manzan Allah sai ya aiko abubakar ya ce je ce na zawar cancanta da zai aure ta to ka hada manzan Allah da abu salma ba za ka hada ba sai Allah ya musanya mata da abin da ya fi abu salma ita take ba da wannan labarin saboda haka in musiba ta samu mutum ya yi haƙuri ya bar wa Allah maɗaukakin sarki wannan haƙurin shi Allah yake gaya mana inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum musibar za ta iya zuwa ta ko'ina ta ko'ina musiba in dai abin da zai tayar maka da hankali ne wata rana labule ne iska ta kaɗo shi a ɗakin na na aisha manzan Allah yana zaune da fitila a ci farfal da iska ta kaɗo labule sai kada iska a ci farfal sai ta mutu sai manzan Allah ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai na na aisha ce a ci farfal din ya rasulullahi sai ce ai wannan ma musiba ne ai duk abin da ya ɓata ran mumuni musiba ne yanzu a ci farfal din ta mutu ɗakin bai duhu ba ne sai ya yi duhu mun so duhun ne ba mu so ba to duk abin da ya ɓata ran mumini musiba ne idan kuma mumini yayi wannan addu'a Allah kuma zai musanya masa to shine Allah yake cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi sabit Allah dai yana ba masu hakuri lada ba tare da girge ba Allah ya ce kulka gaya musu inni umirtu an abuda Allah mukhlishan lahu dinan ni umurnin da aka yi min shine in bauta ma Allah wato shi shi kadai wato mukhlishan lahu din in kuma wato tsarkake masa wato bauta in tsarkake shi gabanin shirka wa umirtu har yanzu an mun umarni li an akuna awwalal muslimina in zama ni ne farkon wanda ya mika wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki a cikin wannan al'umma din kul ga ya musu inni akafu قل إني أخاف إن أتيت ربي عذاب يوم عظيم na'am قل الله أعبد مخلصا له ديني Hmm.
فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الكافرين الذين كسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين wannan ayan malamai suka ce ta sauka akan mushrikan makka ne wato lokacin da suke gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma hamalaka ala hadha alladhi ataitana bihi kai ko yanzu meye ya same ka rungumo wannan sabon addinin ka zo mana da shi ala tanzur ila millati abika wa jaddika wa qaumika fatakul mina me yasa yanzu ba za ka duba addinin babanka ba wato da kakanka da mutananka kai riko da addinin ba sai Allah ya saukar da wannan aya malam ya ce to amma abin da ake nufi ana tsoratar da wato wani kafiri ne shine musulmi akan aikin sabo dan annabi sallallahu alaihi wasallam in har annabi zai ce ni ma ina jin tsoro duk da kamalarsa na tsarkinsa da ismarsa Allah ya kiyaye manzon Allah ba zai yi abin da zai saba wa Allah ba isma ne da dukkan annabawa Allah na ba su isma manzon Allah yana da isma ba zai yi abin da yake na saban Allah ba kuma kafin ya yi ma in ma a wajen kaddarawa zai yi sai da Allah ya ce na gafarta maka abin da kai a baya da kuma abin da za ka yi a gaba kuma shi tun tashin sama Allah ya riga ya kiyaye shi saboda yadda Allah yake so ya aiko shi a matsayin wato wato wato shugaban manzanni kuma cikamakon wato annabawa saboda haka shi tun tashin sai yana da isma duk abin da yake wato na zubar da kima ne ba za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa ba tun a yarintarsa saboda haka da suka gaya masa wannan sai malamai suka ce wannan da Allah suka da wannan suka ce wannan izna ake a musulmai su kauce masaba wa Allah madaukakin sarki domin in za a ce wa manzon Allah ya ji tsoro duk da tsarkinsa da ismarsa to ai wani manzon Allah shi ya fi cancanta ya ce masa ya ji tsoro kuma wannan sunnar anna sunnar, sunnar annabawan Allah ne da wato managarta domin wato su suna nuna s- wato su masu tsoron Allah ne da kuma aiki wajen nuna tsoron Allah dan wato ai koyi da su to shine ubangiji yake cewa kul ka ce musu wato ka ce musu a inni akafo na na wani yake kul ka ce musu inni akafu in asaitu rabbi ni ina jin tsoro in na saba ma ubangiji na azaba yawmin azim azaba rana mai girma ita ce azaba ranar lahira kul ka ce musu allah abudu ni allah nake bautawa shi kadai mukulisan ina mai tsarkakewa lahu gare shi dini addini na Allah nake tsarkakewa wato addini na gabarin wato shirka fa'abudu ma shi itum ko in ba za ku bauta wa Allah shi shi kadai ba to ku bauta abin da kuka ga dama min dunihi koma bayan sa ma'ana wannan kamar izani ake musu mallam yace a a cikin wannan ayar akwai tahdidi akwai bankori akwai bankori ana musu wato gatse ne wato kuma ana musu shela ne cewa ba wani abin bauta sai Allah duk kuma mutumin da ya rike wani abin bauta kuma bayan Allah to ya sani yayi asarar bautarsa ranar lahira kuma zai dawoma a cikin wuta Allah ya ce gaya musu qul innal kasirin allazina kasiru anfusahum wa'anda suka yi asara sune allazina kasiru anfusahum wanda suka yi asarar rayukansu wa alim da iyalansu yawmul qiyama ranar alkiyama saboda mi bitakali da anfusihim finari za su dawoma da kansu a gidan wuta ne sannan za su rasa wato samun dama na saduwa da ni'imar wato gidan aljanna wanda aka tanada ta a mutanen da suka zo suka bi Allah suka yi aiki mai kyau wato a gidan duniya ala Allah ya ce lalle ku saurara zalika huwal kusranul mubin mutum ya mutu ya shiga gidan wuta to wannan babu asara da tafi wannan babu asara da tafi wannan a daidai lokacin da wani da ya zo kuka rayu da shi a gidan duniyan nan zai tafi lahira ya je ya shiga gidan aljanna kai kuma kila ma a hakan wato kafi shan wahala a duniya kuma sannan ka tafi lahira ka shiga gidan wuta shi kuma a gidan duniya ya yi walwala dan ya bi Allah kuma ya tafi lahira ya shiga gidan aljanna kaga ashe abin da mutum ya yi ya shiga gidan wuta ya yi asarar da wato take wato babu asara sama da ita shi yasa Allah ya ce ala zalika huwal kusranul mubin lalle wannan ita ce asalin wato asara wanda wato dan wayan ita mala yake cewa wato ya zo a hadisi cewa anna Allah ta'ala ja'ala li kulli insanin manzilan wa ahlan fil janna Allah madaukakin sarki ya sanya ma kowane mutum masauki wato wato da kuma iyalai a gidan aljanna kowa yana da masauki kuma yana da iyalan da aka halitta a gidan aljanna akwai mata da Allah ya halitta a gidan kowa a aljanna su ne matan hurul ini akwai kuma samari a yan yara ƙanana girman da Allah ya halitta yara ya zuba su a gidan aljanna wannan su ne iyalan kowane dan aljanna ko da zaka tafi da matanka na duniya zaka tafi da yayanka na duniya to su matanka na duniya matanka ne ba za su nemi musanya ba amma za su zama su ne shugabannin wa'annan mata naka na gidan aljanna amma 'ya'yanka kowa Allah zai bashi aljannarsa yau ba zauna kuma su ci gaba da zama wato a karkashin a karkashin abin nan ɗinka ba su ma Allah madaukakin sarki zai ba su kowa za a bashi aljannarsa amma su matanka to matanka ne a gidan duniya in ka tafi aljanna tare da su matanka ne wato a gidan aljanna amma in mace ta canza miji to mijinta na ƙarshen shine mijinta na gidan aljanna kamar yadda wani zai rasu ya bar mace in ta kaba wani kuma ya aura to mijin ƙarshen nan dai in duk suka shiga aljanna to shine mijinta na gidan aljanna wanda wato wato ta masa ta kaba to shine manzo Allah sallam yake cewa kowane mutum Allah ya sanya masa wato masauki a gidan aljanna tare da iyalai faman amila bi ta'atillahi duk wanda a duniya ya bi Allah ya bi Allah ya yi addini ya yi duk abin da addini ya masa umarni ya nisanci saba ma Allah maɗaukakin sarki wato kana zalikal manzili wal ahal lahu to wannan gidan da iyalan gidan sun zama nasa wa man amila bi ma'asiyati llahi wanda kuma ya zo ya saba wa Allah a gidan duniya ya yi kafircinsa da kalan nari zai shiga gidan aljanna wa kana zalikal manzil wal ahli li ghairihi mimman amila bi ta'ati llahi gidansa da iyalan gidan to wayanda suka shiga aljanna kuma su za su gaje shi su za su gaje shi shi kuma ya gaje nasu gidan na wuta dan kowa Allah masa gida biyu da gidan wuta da gidan aljanna so da in kaje ba sai an an ce ai squatting ka je ka raba a jikin wani ba ba kuma sai an ce za ka karbi na wani a yanka maka ba kowa yana da gidansa gidan aljanna da gidan wuta idan ka aikin yan aljanna ka shiga aljanna to gidanka na wuta sai dan wuta ya gaji shi idan kuma Allah ya kiyaye aka samu sabani mutum ya kafirce ya shiga gidan wuta to gidansa na aljanna yan aljanna kuma sai su gaje shi shine manzo Allah ke cewa fa kasira nafsuhu ala wa manzilahu sai yayi asarar wato ransa yayi asarar iyalansa yayi asarar wannan gida da Allah tana masa a gidan aljanna mala yake cewa amma ana nufi waɗansu malaman sun ce almuradu wato ahlun fi duniya li'annahum in kanu min ahlin nari fagar kasiruhum kama kasiru anfusahum idan mutum yayi aikin aljanna sannan kuma iyalansa suka yi aikin wuta in an je lahira da buwa aiki suka ce to waya wannan asarar Allah yake nufi mutum ya shiga aljanna amma iyalansa kuma sun tafi gidan wuta to kaga wannan babbar asara ne amma yan aljanna ne to kaga shikenan wannan kuma sun tafi aljanna tafiyar da kuma wato babu dawowa shi yasa Allah yake cewa kul ka gaya musu innal khasirina alladhina kasiru anfusahum masu asara dai su ne wanda suka yi asara rayukansu walim suka yi asara iyalansu yawmal qiyamati ran alqiyama saboda mi saboda sun dawwamar da kansu wato a gidan wuta Allah ya ce ala kusarara zalika huwal kusran mubin lahum min fawqihim zulalun Allah ya ce a gidan aljanna wato eh to wannan dole sai ka karanta ta
Allah min fawqihim zulalun min al-layli ومن تحتهم زلل ذلك يكوف الله به عباده يا عبادي فاتقون sannan ne wurin kwananka Allah ce lahum min fawqihim zulalun su yan aljanna a gidan aljanna wato a yan wuta yan wuta afwan yan wuta a gidan wuta wato suna da zulalun wato rufi wato wasu ce wato hayakin wutar jahannama ne wato yake hawa yake hawa ya taru ya kirtif ya kauri wato kamar kai ka ce wato wani rufi ne wato wannan zulal din wato tunurin hayakin wutar jahannama ne ya taru ya kauri wato akan akan su Allah ya ce lahum min fawqihim zulal sama da su akwai rufi minan nare na daga wuta wa min tahatihim zulal ta kasa ma wato akwai rufi wato wasu kuma suka ce a'a rufi ne Allah ya yi wato da wuta a sama da su wato sannan kuma ta ƙasa da su ma aka yi musu rufi su kuma suna tsakiya shine Allah yake cewa wato lahum min fawqihim zulalun suna da rufi na wuta minan nari na wuta a sama da su wa min tatihim zulalun a ƙasa ma suna da rufi na wuta zalika to wannan wuta mai irin wannan rufi a mai irin wannan mummuniyar azaba yukawwifu Allahu bihi ibadahu Allah fa yake tsoratar da bayinsa Allah ya ce wannan wutar da take da rufi a sama take da rufi na wuta a ƙasa wanda za a sa mutane kuma a tsakiya Allah ya ce yukawwifu Allahu bihi ibadahu wannan din Allah yake tsoratar da bayansa mu'minai liyattaquhu wato dan kar su shiga su ji tsoron Allah dan kar su shiga wannan gurin sai ya ce ya ibadi aku bayina fatakuni ku ji tsoro na ai ko Allah bai ce a ji tsoron sa ba Allah ya cancanta a ji tsoron sa amma sai Allah ya ce ya ibadi ya ibadi ya ku bayana fatakuni ku ji tsoro na Allah madaukakai mana ga mutakattajin tsoronka za mu tsaya nan kuma saboda lokaci abinda muka karanta daidai muna roƙo Allah ta'ala ya karba mana ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wassalamu alaikum